أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منحجهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام alaikum ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci a wannan rana ta litinin sha hudu ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. wanda ya daidai da shidda ga wata na goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya. Wannan zai kasance darasinmu na biyu a cikin littahinmu mai suna Fatahur Rahimil Malikil Allam fi ilmil aqaidi wat tauhid wal ahlaqi wal ahkam al mustanbita min al Qur'an na babban malami a ce al'allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahmatullahi alai. Littayin da yake da taken buɗin mai jin kai ga baki ɗaya sarki masanin ƙwarai a cikin ilimin aƙida da tauhidi da kuma halaye da hukumce-hukumcen da aka zaƙulo ko aka ciro daga Alƙur'ani mai girma. A darasi wanda ya gabata mun tsaya a ƙarshen fakara ta farko a safaha ta ishirin da hudu inda muke zance a kan tarifi na ilmin tauhid muqaddima ta ilmin tauhidi wanda ilmin tauhidi shine sanin dukkan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da su a cikin alkur'ani ko kuma wanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya siffanta su wannan siffofin na kamala na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Ubangiji ta'ala shi kaɗai ne yake ɓanta da wa'innan siffofin, kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da kamala da batta da iyaka wanda zukata ba za su iya kewaye haƙiƙaninta ba, ba za su iya kaiwa haƙiƙaninta ba, ba za su iya gano haƙiƙaninta ba, harsuna ba za su iya bayyana ta ba, kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da halittu wanda wa'innan halittun kuma hallo ba za su iya sanin wa'insu daga cikin siffofin na Allah subhanahu wa ta'ala ba, balle su san dukkan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala. To, sai don mu tashi a ammal itikadu wal ilm. wanda an ce wannan ilimin an gina shi ne akan al'itikad kudurcewa a zuciya wal ilm da ilimi wa ta'alluhin shine aka ce ta'abbudin bauta wa amalin da aiki kuma amma al'itikad wal ilmu fa an ya'taqid al abdu أن جميع ما وصف الله به نفسه من صفات الكاملة ثابتة لله على أكمل الوجوه وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال المشارك وأنه منزه عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه مما نزهه به نفسه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم أما الاعتقاد والعلم amma itikad ana iya cewa imani ko a ce itikadi ko a ce kudurcewa amma imani da ilimi فأن يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه shine bawa yayi imani cewa dukkan abin da Allah ya siffanta kanshi da shi na siffofi na kamala cikakkun siffofi to sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala akan cikakken sura mafi kamalar yanayi shine akmalul wujuh وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال المشارك وأنه منزه عن كل ما ينافي الكمال ويناقضه مما نزهه نفسه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك كما ألا babu wani mahalukin da ya yi tarayya da Allah a cikin kowane ɗaya daga cikin wannan kamalan. ليس لله في شيء من هذا الكمال المشارك الله سبحانه وتعالى أتكين سفوفين شبيهي كما دقوا با ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكا الله سبحانه وتعالى يكتيو شيني وأنه منزه عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه kuma Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne daga dukkan abin da zai saɓawa ko zai kore wannan kamala ko zai gurgunta wannan kamala ko zai warware wannan kamala Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta da wannan abin ya tsarkaka subhanahu wa ta'ala. Mimma nazzahu bihi nafsahu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake kanshi da shi, au nazzahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma da abin da ma'aikin shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya tsarkake shi. Wa amma at-ta'alluhu wal amalu fa an yataqarraba al-abdu ila rabbih bi a'malihi az-zahira wal batina ila Allah wa yahlisuha liwajhihi wa yuniba ilayhi. Amma at-ta'alluh amma bauta shine ake cewa at-ta'alluh at-ta'abbud kenan amma bauta wal amalu kuma hallo da aiki fa an menene fa an yataqarraba al-abdu ila rabbih shine bawa ya nemi kusanci zuwa ga ubangijin shi ya taqarrabu al-abdu ila rabbih ya nemi kusanci zuwa ga ubangijin shi bi a'malihi az-zahira da ayyukan shi na bayyane ko a ce da ayyukan shi na fili shine a'mal az-zahira wal batina da ayyukan shi na boye ko a ce da ayyukan shi na sirri ila Allah kenan ya nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi kade ana so in zaka yi bauta a bayyane ne ko kuma a sirrance ne a ka nemi kusanci da wannan bautan naka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai kadda ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya wannan shi ne cikar tauhidi. Wa ya halittu ha yi wajihihi wa yunibu ilai, wa ya halittu ha min al'ikhlas, ya tsarkake wannan bautar tashi da wannan aikin da zai yi shi bawa. Don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne liwajihihi. wa yuniba ilaihi kuma hallo ya nemu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine al'inaba, yana daga cikin anwa'ul ibada, al'inaba, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kuma ku mayar da lamarinku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo ku sallama, ku sallama mishi wa yunibu ilaihi. ويتأله ويتألهه محبة كما هلو يبوتا ما الله سبحانه وتعالى محبة ينا من سويا ينا من سو وخوفا كما هلو ينا من سورو ورجاء هلو ينا من كونر لادا أو جمع بنجي إن شاء الله سبحانه وتعالى وطلبا هلو ينا من نيمة yana mai neman gafara, yana mai neman sakamako, yana mai neman aljanna, wa ƙam'an kuma hallo yana mai kwaɗayi, duka wannan nau'i ne na anwa'ul ibada. فيقصد وجهه الأعلى بما يعتقده الصحيح من العقائد الصحيحة kuma ya nufi neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar abin da yake imani da shi na daga aƙidu masu kyau ko aƙidu ingantattu shine al-aqaid as-sahiha wa bima yaqsiduhu wa yuriduhu min al-iradat as-saliha kuma hallo da abin da yake nihi na so shine wa yuriduhu yake son shi min al-iradat as-saliha na daga niyoyin shi masu kyau wal maqasid da manufofi al-hasana masu kyau at-tabi'a li a'mal qulub wanda suke bin ayyukan zukata wa bima ya'maluhu min al-a'mali salihah da kuma abin da yake aikatawa na daga ayyuka ingantattu arraji'atu lil qiyam bi huquqillah wanda suke komawa da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa huquqi ibadihi da haƙoƙin bayin shi ni ake nihi anan duka ana so in bawa zai yi wannan bautar tashi da bawa idan zai yi aiki daga waɗansu ayyukan shi ya kasance yana yin ikhlasi a ciki. Menene ikhlasi? Shi ne sanya aiki halisan liwajihi ta'ala, ka sanya aikinka, ka sanya bautarka ba ga kowa ba kawai ga Allah kana neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala, komi za ka yi na aiki, komi za ka yi na ibada, ka yi don Allah subhanahu wa ta'ala, domin wanda ya yi abu ba don Allah subhanahu wa ta'ala ba, to ya yi shirka, ita kuma shirka ita ce mummunan abu, take kai mutum zuwa ga wuta. Ina duk mutum in za ka yi aiki, kar da ka yi aiki don neman yardar wani, kar da ka yi aiki don wani ya gani, kar da ka yi aiki don neman yaban mutane, kadda ka yi aiki don neman son duniya, kadda ka yi ringa bauta Allah subhanahu wa ta'ala don son duniya, ko don kwaɗayi, ko don son zuciya, a aka yi don Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, shi ne ake cema al-ikhlas. Shi kuma wannan ikhlas ɗin, rukun ne na kubulil ibada, rukuni ne na amsar ibada, yi don Allah. Ibadan mutum batta cika sai idan ka yi don Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bayya amsa sai idan ka yi dan shi, idan kuma baka yi ba dan shi, shi ne ka yi shirkul asgar kenan, ka yi riya, ka yi dan wani ya gani, sai a ce to wannan da ka yi dan shi, in shi yake ba da ladan ya baka ladan a gani, sai a ce an maida maka abinka, wannan aikin Allah ba zai amshe shi ba, ka yi aiki ka tashi a tutar babu Allah kare mu daga asarar wannan. Allah ya arzutar da mu da ikhlasi shi wannan al-ikhlas ko Allah tatlub ala amalika shahidun ghayrullah shine kada ka nemi wani wani mai shaida akan ibadarka kada ka nemi wani mai shaida akan ayyukanka in ba Allah subhanahu wata'ala ba dan saboda babu wani mai bada sakamakon sai Allah subhanahu wata'ala aljannar ta Allah subhanahu wa ta'ala ce, wutan ma ta Allah subhanahu wa ta'ala in kai dan wani kenan kayi aikin banza, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Ƙulillaha a'abud muflisan lahu, dini, ka ce Allah nake bautawa, shi kaɗai ina mai tsarkake addini na a gare shi, kenan mutum in zai at-ta'abbud wal amal, yayi dan Allah subhanahu wa ta'ala. wa bima yaquluhu da abin da yake faɗi wa ya takallam da abin da yake kurcin shi yake magana da shi min zikrillahi idan an baton Allah subhanahu wata'ala zakai kai dan Allah subhanahu wata'ala wasana alaihi da yabon Allah subhanahu wata'ala wa qira'ati kalamihi da karanta zancen shi alqur'ani mai girma wa kalamu rasulihi da zancen ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine hadisai wa kalamu ahalil ilm da karanta zance na ma'abuta ilimi allazi yarjau ila zalika wanda yake koma zuwa ga wannan duka idan mutum zai yi idan Allah subhanahu wa ta'ala wa min al kalami tayyib na zaga zance da tada mai dadi wan nusuh lil ibad da nasiha ga bayu fi umuri dinihim a a cikin lamarrakan addininsu wa duniyahum kuma hallo a cikin lamurrukan duniyansu wa min zalika yana daga cikin wannan ta'allumul ulum annafi'a neman ilimi mai amfani neman ilimin muka masu amfani tun ya zamanto yana neman ilimin muka masu amfani wa ta'limuha da kuma hallo sanar da su wannan ilimin da ana so ne idan ka yi ilimi kai ma ka koya, to idan zaka nema ka nema dan Allah, idan zaka koya hallo ka koya dan Allah, hairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin ku man ta'allama alqur'ana shine wanda yake neman sani ya nemi karatun alqur'ani wa 'allama kuma hallo ya koyar da wannan alqur'anin bayan ya koya. Fa kullu hadhihi al-ashiya dukkan wa'innan ababen yajibu ikhlasu halillahi wahdahu ya wajaba ya kamata mutum ya ringa ikhlasi yayi dan Allah subhanahu wata'ala shi kade wa bi tamamil ikhlas yatimmu at-tauhid wal iman da cikai ikhlasi da cikai yi dan Allah da yi dan Allah da tsarkake ibada da aiki dan Allah tauhidi yake cika imani yake cika idan ka yi idan Allah tauhidinka ya cika, imaninka ya cika, idan kuma kana abu don neman yardar wani ne, ko don wani ya gani ne, ko don son zuciya, ko don mutane su yaba, to sai a barka da wannan da kai don su he a ce su biya ka in su ne masu ba da sakamakon, don shi sa kenan idan mutum zai abu ya yi don Allah subhanahu wa ta'ala, domin yi don Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne yatimmu tauhid tauhidi yake cika wal iman kuma hallu imani yake cika fa bi hadha taqrir yakunu tauhid yarja'u ila amrayn توحيد الأسماء والصفات ويدخل فيه توحيد الربوبية وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد فبهذا التقرير da wannan bayanin ne da aka yi in ji malam ya kuna tauhid yarda ila amarai ne tauhidi he kasance yana komawa ne zuwa ga lamari guda biyu na harko tauhidul asma wa sifat tauhidin sunayen Allah da siffofin shi ɗayantar da Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi da siffofin shi wannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ka yi imani akan cewa ha babu wani mai wannan sunan sai Allah. Assalamu kawai an ce, Assalamu Allah ne babu wani, al'azizu kawai Allah ne babu wani, arrahmanu Allah ne babu wani, ka yi imani da wannan shi ne tauhidin asma, ka ɗayantar da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, wasu haka siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala. su ma ka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da su, kuma hallo babu wani mahalukin da ya isa ya yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sifofin. Wa ya fihi, a cikin wannan tauhidin hallo akwai tauhidin rububiyya, kana an kawo isim guda biyu nan. Tauhidin rububiyya shi ne tauhidin rububiyya. Wa haza yarjau ilal ilmi wal itikad wannan kuma yana komawa zuwa ga ilimi da itikadi. Na farko in muka ɗauka tauhidul asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat huwa i'tiqadul muslim. In an ce tauhidul asma wa sifat shine musulmi ya kudurce, ya yi imani, ya ɗayantar da Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kyawawa, wa'innan sunayen wani Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne. babu wani mahalukin da ya isa a same wannan sunan. Wannan siffofin na Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne, babu wani mahalukin da ya isa ya yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan siffofin. Wannan sunayen kyawawa da siffofin wannan ɗaukakaku wanda suka zo a cikin Alƙur'ani mai girma da wanda suka zo a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ingantatta tare da imani da sanin ma'anoninsu don saboda yana da kyau mutum ya san sunaye na Allah subhanahu wata'ala musulmi duk musulmi nagari ya kamata ya himmantu ya ba da ƙwazo wajen sanin sunayen Allah subhanahu wata'ala da sanin siffofi na Allah subhanahu wata'ala domin sanin sunayen Allah subhanahu wata'ala da sanin siffofi na Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin bari ma kai shine mafi babban sababin da yake ƙara ma mutum imani. Dole ne mutum ya ƙoƙarta don ya imanin shi ya ƙaru, don saboda kana ƙara sanin Allah imaninka yana ƙaruwa. Ce wanda yake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda zuwa cikin hadis, rashin sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala ne. to kaga idan ka san Allah subhanahu wa ta'ala imani daman yana karuwa kuma hallu yana raguwa to imanin naka sai ya ringa karuwa wannan sunayen kaman zan mu zo a cikin wannan littafin duka daga an juya safaha ta gaba ko ta gaba waccan za ka gani za a fara sharhin asma'ullahi al-husna sharhin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka zo a cikin alkur'ani mai girma to mutum ya san wa'annan shine tauhidul asma wa sifat ya san wa'annan sunayen na Allah ya san wannan siffofin na Allah kuma ya kudurce akan cewa na Allah ne shi kade bidun sahari kuma kadda ka yi shuya su kadda ka yi fasarar da ba ita ba na ma'anonin kuma kadda ka rage komi kuma hallo kadda ka siffanta kadda ka buga ma Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ba buga mai misali kuma hallo kadda ka siffanta wa'innan siffofin ko wa'innan sunayen da ɗaya daga cikin mahaluki. Kenan wannan shi ne tauhidin asma'illahi wa siffat. Shi kuma tauhidin rububiya shi ne itiqad annallaha wahidun la sharika lahu fi afali. Mutum ya yi itiqadi akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne la sharika lahu bai da abokin tarayya a cikin ayyukan shi. kamar misali halitta, ka yi imani akan cewa babu wani wanda ya isa ya samar daga halitta daga babu zuwa akwai sai Allah ko akwai, kaga babu, arrazzaku Allah ne, wannan tauhidin rububiya ke, ka yi imani akan cewa lalle arziki babu wanda ya isa ya bada shi sai Allah subhanahu wa ta'ala, idan ya ga dama ne ya baka, idan ya ga dama ya hana maka. babu wani sai Allah subhanahu wa ta'ala, wata da juya lamurruka, ka yi imani, shi ne cikar tauhidi wannan, ka yi imani akan cewa babu wani ha mai jujjuya lamurruka, babu wani ha mai caccanzawa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne idan ya ga dama sai ya yi ka akwai, idan ya ga dama sai ya yi ka babu, idan ya ga dama ya yi ka ba lahiya, idan ya ga dama ya yi ka da lahiya, kuma hallo babu wani wanda ya isa ya sauya ka idan baka da lahiya zuwa lahiya, sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya so. Hallo babu wani wanda ya isa ya sanya ma cutan nan idan lahiyar kalau sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so. shine wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in ka sani fa da a ce al'umma duka za su haɗu akan cewa wai za su iya amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so kuma da a ce al'umma duka za su haɗa baki kawai don su cutar da kai, ba za su iya cutar da kai ba in ji annabi sallallahu Alaihi wasallam sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara maka ya kaddara maka ba an riga an rubuta komi. Babu wani wanda ya isa ya yi wanda ba tsarin Allah ba. Kenan shi ne mutum ya imani akan cewa wannan hwa na Allah ne shi kane shi ne tauhidin rububiyya. To shi ne wannan zaka gani, kafiran dama da mushrikan dama sun yi imani da tauhidin rububiyya amma a yanzu zaka samu gurbatattun musulmi da sunan musulunci da jahilci amma zaka ga suna da matsala a tauhidin rububiyya suna ɗaukan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala suna ba haƙƙin halitta wanda wannan kuskure kafiran dama da mushrikan dama idan aka tambaye su wane ne yake halitta sai su ce Allah ne idan aka halicce su aka ce musu waye ya halicce su waye yake saukar da ruwa sai su ce Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sahara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce da zaka tambaye su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kace musu wai wane ne ya halicci sammai wane ne ya halicci kasa wane ne yake horar da rana da wata sai su ce Allah ne, tabbas sai su ce Allah ne, shi kaɗai ne ba wanda ya isa wannan abin sewa, sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kai hatta da kafirai irin na turawa, sun yarda a kan cewa fa, wannan tadbir in, da wannan tahiyar da rana, da tahiyar da watan nan, in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne yake yin su da matsala za a samu. Kaga irin su Newton, irin su Clark, kaga duka malaman kimiyya ne na turawa da malaman falsafa amma ɗaya daga cikinsu yake cewa wai da a ce hutawar rana da hutawar wata da a ce sanyi da a ce zahi a hannun ɗan adam suke da a ce damana da rani a hannun ɗan adam duka suke da an samu matsala da an yi tahwada a tsakankanin ɗan adam wannan ɗan adam in ce shi zahi yake so sai ya kunna zahi wannan ɗan adam in ce sanyi yake so a cikin masallaci ma ba ana sha ba a kunna fanka wanda ce a kashe wanda ce kai kunna mana ka gani to da a ce wai wannan ranar da watan wani da kawai ya ce kawai rana za a wuto ya ce a kawai me da ta zai shi bai yi da barcin shi ba to kaga a hannun wa take kenan a hannun Allah su wai wannan kafirai ne fa suke wannan tunanin kaga irin kafiran dama su ma sun ce wala in a lokacin da Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sahara shamsa wal qamara la yaqulunna Allah kaga sun yi imani da tauhidin rububiyya sun kudurce akan cewa wa'annan ayyuka ne na Allah subhanahu wataala shi kadai ke yin su to amma kai yanzu ka ringa ɗauko ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ne kaɗai ya kamata ya yi su ka ringa danganta ma wani kuma da sunan musulunci kaga ai akwai nau'i na jahilci Allah ya raba mu da jahilci kenan wa haza yarjau ila ilmi wal i'tiqad wannan ana mera shi ne ana mayar da shi ne zuwa ga ilimi kuma hallo da kudurcewa wa tauhidul ilahiyyati ko a ce uluhiyyaci duka ana hudu, wa tauhidul ilahiyyaci tauhidin yancin Ubangiji na zama abin bauta shi ne tauhidul ilahiyya, tauhidin yancin Ubangiji na zama abin bauta ka yarda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne za a bauta ma da ibada. Ifrarun lahi subhanahu wa ta'ala bi af'alil ibad, ɗayantar da Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan bayu, kaman as-salat, kaman sallah, ka yarda sallah ba amma kowa sai Allah shine wannan tauhidul uluhiyya ka yarda yanka ba a yin ko ba a yin yanka sai dan Allah shine wannan tauhidul uluhiyya ka yarda azumin da ake ba amma kowa azumi sai Allah subhanahu wataala shine tauhidul uluhiyya ɗayantar da Allah subhanahu wataala da ayyukan bayu wal ibada wata rana kuma ana ce mai tauhidul ibada ko a ce tauhidul uluhiyya ko tauhidul ilahiyya ko tauhidul ibada tauhidin bauta duka abu ɗaya ne wa hasa yarjau ila al-amali wal irada shi kuma wannan ana mayar da shi ne zuwa ga aiki wal irada kuma hallo da nihi niyoyi amalil qulub aikin zukata wal abad wal abdan da aikin gababuwa jiki kenan kama takaddama kamar yadda ya gabata ويسمى توحيد الإلهية لأن الإلهية وصف الباري تعالى أنا تيمي توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية دم سبور أنت إلهية وصف الباري at-ta'ala kenan an ce al-ilahiyya siffa ce ta mahalicci shine albari madaukaki wa yusamma tauhidul ibada kuma ana ce mai tauhidin bauta li anna al-ibadata dan saboda ita ibada وصف العبد الموحد المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه صفا تباي باوا من ينتر الله سبحانه وتعالى المخلص لله wanda yake tsarkake ayyukan shi dan Allah subhanahu wa ta'ala fi aqwalihi a cikin ayyukan shi wa a'malihi kuma hallo a cikin aqwalihi a cikin maganganun shi wa a'malihi da ayyukan shi wa jami'i shu'unihi kai a dukkan sha'anin shi yana tsarkakewa ne yana yi dan Allah subhanahu wa ta'ala yana yi dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba yana yi bane dan wani mahaluki yarda da shi wal qur'an al azim yakadu kulluhu an yakuna taqriran li hadhihi al usul al azim kuma al qur'ani mai girma kusan dukkan shi ya kasance bayani ne akan wa'innan asloli masu girma, wa dafa'an lima yunaqiduha wa yudaduha min at-ta'til wa at-tashbih wa at-tanqis wa min ash-shirk al-akbar wal asgar wa at-tantit wa at-tanjid kuma alqur'ani mai girma yana tabbatar da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala daga abubuwan, yana ture abubuwan da suke warware wannan tauhidin, suke kishi da wannan tauhidin, min ta'atil na daga musanta sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kuskure ne, ka musanta sunan Allah subhanahu wa ta'ala. An ce Allah yana da hannu ka ce a abida, shi ne ka yi ta'atil kenan. An ce Allah yana ji ka ce bai ji. an ce Allah yana gani ka ce bai gani shine at-ta'til ka musanta sunayen Allah subhanahu wata'ala ko kuma ma ka musanta ma'anonin ka ce ba haka ake nihi ba kaza ake ni shine at-ta'til daga afqala ne wat tashbih da kuma hallo siffantawa ko kamantawa mutum ya ringa kamantawa ai an ce Allah subhanahu wata'ala ya daidaita al'arshi ne ka ringa kamantawa to wannan kayi bid'a wannan ka saba ma alqur'ani ka saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watanqis ko kuma rage daraja sunan Allah subhanahu wataala na kasa watanqis mutum ya rage wata siffa ta Allah subhanahu wataala ko ya rage ma'anar sunan Allah subhanahu wataala duka wannan yana warware tauhidi Allah ya kare mu watandidu watandidu kuma hallo mayar da wani Allah abokin tarayya shine at-tandidu mayar da wani Allah mayar da mahaluki ka sa wani ya zama abokin tarayya ga Allah subhanahu wata'ala ko ka sa wani ya zama abokin hamayya ga Allah subhanahu wata'ala ka sanya ma Allah subhanahu wata'ala kishiya kenan shine Abdullahi dan Mas'ud yarra Allah ta tabbata a gare shi yake ba da labari yake cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce mi wani zinihi ya yi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya alhali wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ka ka ringa bauta ma wani, ka ƙi bauta ma Allah, alhalin Allah shi ya samo ka daga babu zuwa akwai. Ka ringa roƙon mamaci ko kana roƙon kabari ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙi roƙon shi, alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka roƙe shi ya yi kusa da kai. Shi ne babban laifin da ya yi kowane laifi a saman doron ƙasa, shirka. duk abin da mutum kake ka nisanci shirka. Don saboda kowane irin laifi, kowane irin zirhi ne, idan ka mutu kana yin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana iya yaji ma shi yin ji Allah. Ya ce, amma idan ka mutu kana shirka, to kawai wuta ce Allah ya kare mu. kuma duk wanda ya mutu bai shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiga aljanna. Duk wanda ya mutu bai shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiga aljanna don saboda tauhidi ɗayantar da Allah da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ka kisa mai abokin tarayya ka ringa yin abu don Allah ka yarda da la ilaha illallah cikin tauhidi ka san sharaɗanta to kawai aljanna ce ba birki a wani hadisi aka ce shi ho mai tauhidi ko da ya shiga wuta ba ya dawwama ba a cikin ta ga hadisi na Abu Zar yake cewa wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata ta ga kenan shirka hatsari ce Allah ya tare mu daga shirka shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa an tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa wai wani zinihi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya hi girma ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya alhali kuma hallu Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa Allahu khairun amma tushrikun amma yushrikun Allah shi alheri ko kuma abinda suke yin shirka da shi alhali ga yanan Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce su Allah ya kare mu daga shirka kenan shine at-tanqis wa tandida wa min ash-shirk al-akbar daga shirka babba wal asgar da ko karama wa tandid ko kuma sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya in an ce annit kenan al-masil kwatamkwaci ka sanya ma Allah kwatamkwaci ko abokin hamayya ko abokin tarayya ko abokin misali wannan duka yana warware tauhidi wujub tasdiqillahi wa rasulihi fi kulli khabarin wa taqdim zalika ala ghairihi qala Allah ta'ala qul sadaqa Allah وقال ومن أصدق من الله قيلا وقال ومن أصدق من الله حديثا وقال ولا ينبئك مثل خبير وقال قل أأنتم أعلم أم الله وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ما يتي وجوب تصديق تصديق الله واجبتم gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da gaskanta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne ma'aikin shi, fi kulli habarin akan dukkan labari, akan dukkan abin da Allah ya ce, akan dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai imani da haka wa taqdimu zalika ala ghairihi kuma ka gabatar da wannan fadar ta Allah subhanahu wa ta'ala ka gabatar da fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ghairihi akan wata fada shine malam sai ya fara kawo ayoyi ya ka ayoyi da dama kusan ayoyi takwas aya ta farko malam yake cewa qul sadaqallah kace Allah subhanahu wata'ala yayi gaskiya malam ya dauko ta ne a cikin suratu ali imran aya ta gomiya tara da biyar qul sadaqallah kace Allah subhanahu wata'ala yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin ai ka gaya musu ya ma'aikin Allah, sadakallah, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaskiya akan abin da ya labarta, ya yi gaskiya akan abin da ya shar'anta, shi ne ƙul sadakallah. Sai aya ta biyu, wallazi na'am, wa man asdaqu min Allah ƙila, kuma wane ne ya fi iya gaskiyan magana game da Allah subhanahu wa ta'ala? wannan ay an ciro ta ne a cikin suratu An-Nisa aya ta 122 wanda an ciro ta ne ƙarshen ayan wanda farkon ayin Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wallazina amanu wa amilu salihat wa'inda suka yi imani suka ba da gaskiya ga Allah da manzon shi wa amilu salihat kuma hallu suka yi aiki aiki na kwarai Allah ya ce sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan mu sanya su aljanna wanda koramu suke gudana a cikin ta khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta har abada wa'dallahi haqqa wa'adin Allah tabbatacce ne alƙawalin Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qila wane ne mafi gaskiya daga Allah ga magana kaga babu kaga shine wajibcin gaskantar da Allah subhanahu wata'ala ai ana ni aka ce babu wani ɗaya fa da yahi Allah subhanahu wata'ala gaskiya a cikin maganar shi ko kuma a cikin wa'adin shi sai aya ta uku wa man asdaqu min Allah hadisa ita ma an ciro ta ne a cikin suratul nisa aya ta 87 ita ma ƙarshen aya ne farkon aya Allah subhanahu wata'ala ta Allahu la ilaha illahu Allah subhanahu wa ta'ala babu abun bautawa bisa tantanta babu abun bautawa da gaskiya sai shi la yajma annakum ila yawmil qiyama la rayba fi Allah subhanahu wa ta'ala zai tara ku zuwa ga ranar tashin alqiyama wanda babu kokonto babu shakka a ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man asdaqu minallahi hadisa wane ne mafi gaskiya daga Allah ga labari wahi iya ba da labari fiye da Allah, wahi iya zance fiye da Allah subhanahu wa ta'ala, babu. Sai aya ta uku ta hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wala yunabbi'uka mislu khabir ta ma ƙarshen aya ne malin ya kawo farkon aya. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, In ta du'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير كان عند الله سبحانه وتعالى ne yake cewa aya ta saman wa'inda suke kiran wani koma bayan Allah wa'inda suke zuwa suke yin kuka suke kai kuka ga wata saniya suke bauta ma saniya ko kabari kaga malam mutum ya je kabari yana bauta ma kabari wai yana roƙon mai kabarin wannan mataccen wai ya taimake shi ga Allah nan subhanahu wa ta'ala rayayye wanda bai ya gengedi ma barantana ya yi barci amma sai kaga mutum yana zuwa yana roƙon kabari ko yana bauta ma kabari ko kuma ya kaho wani hoto a shagon shi shi wai a zaton shi wannan hoton da ya kafa a shagon shi wai wannan hoton zai kawo mai ciniki ko zai kawo mai sa'a. Ya yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah subhanahu wa ta'ala ce, To, wayanda kuke kira koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, in ta du'ohum idan kun kiraye su, la ya sma'u du'a'akum, ba za su ji kiranku ba. Kuna aikin banza, walau sami'u, walau sami'u ko da ma sun ji kiran naku ha, ko da sun ji kiran naku to masta jabu lakum ba za su iya karɓa muku ba, ba za su iya amsa muku ba, ba sun amsa muku ba, kuma hallo wa yau malkiyama a ranar tashin alkiyama ya furu na bi shirkikum, sai ka ga sun baranta sai ni na ka bauta mini, ni na ka kiraye ni ba ni babu kai, nafsi ni ma ta kaina niki. Wala yunabbi'uka mislu habir haka Allah subhanahu wa ta'ala kiran babu wanda ya isa ya baka labari ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sama da Allah subhanahu wa ta'ala shine al'alimu shine al-khabir sai aya ta biyar Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul a antum a'lamu am Allah ko ne kuka hisani ko kuma Allah ne tama an ciro ta ne a suratul baqara aya ta 140 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am Allah am taquluna wai ku masu jayayya ga Allah subhanahu wa ta'ala masu jayayya game da ayoyin Allah kuna cewa inna Ibrahim lalle annabi Ibrahim wa Ismail da Ismail wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaqub da Yaqub wal asbata da jikoki na annabi Yaqub in an ce al asbat sune annabawa wa'inda aka turo a kabila ta bani Isra'il malaman tafsiri suka ce asbat su guda goma sha biyu ne wannan dukansu daga ɗan annabi Yaqub aka samu su sai kuka ce kanu hudan au nasara wai sun kasance yahudi ne kuma hallu sun kasance nasara alhali kuma wannan ƙarya ce suke yi alhali wa'innan annabawan duka da annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq da yaqub da al'asbat din nan duka sun mutu ne kafin a sauko da attaura duka sun mutu ne kafin a sauko da injila amma suke cewa kanu hudan au nasara kahin a sauko da attaura, kahin a sauko da injila, duka wa'innan annabawan sun mutu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce, Kul, ka gaya musu ya ma'aikin Allah, a antum a'lamu amillah, wai su ne, ku ne kuka hi sani game da addinin wannan annabawan ko kuma Allah ne ya hi sanin addininsu. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani. Sai aya ta gaba aya ta shidda kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul ayyu shay'in akbar shahada qulillah shahidun baini wa bainakum kace musu ya ma'aikin Allah ka gaya ma wa'annan mushrikan na garin Makka ayyu shay'in a'zamu shahada shine ake ayyu shay'in akbaru shahada bi ma'ana ayyu shay'in a'zamu shahada wani abu ne wai mafi girman shaida, wani abu ne mafi girman shaida a cikin tabbatar da gaskiya, gaskiya ta ni da nake gaya muku, ƙulillah ka ce musu Allah ne, shahidun baini wa bainakum shi ne mai shaida a tsakankanina da ku. Sai aya ta bakwai ta kusan ƙarshe wadda malam ya kawo, shi ne lakinillahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida lakinillahu yashhadu bima anzala ilayk amma Allah yana shaida ne da abin da ya saukar zuwa gare ka ana gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan cewa in wa'annan yahudawan ya rasulullah sun kafurce maka da wa'innan munafukan da wa'innan mushrikan na makka idan sun kafurce maka to Allah subhanahu wa ta'ala ai mai shaida ne a gare ka ya shaida da abin da ya sabkar maka ya sabkar ma ne wannan alkur'anin da ilimin shi yana sane ya sabkar maka kuma hallu mala'iku ma sun shaida wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa shi kaɗai ya zama shaida kuma mala'ikun ba su shaida ba Allah subhanahu wa ta'ala ya isa shi kaɗai zama abin shaida, shi ne wakafa billahi shahida, wa koma mala'ikun ba su shaida ba, Allah ko ma wani bai shaida ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya isa shi kaɗai zama shaida. Sai aya ta ƙarshe da malami da ka kamar hujjojin shi akan wujubu tasdiqin la wa rasulihi shine shahidallahu annahu la ilaha illahu lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya da cewa annahu la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala, wal mala'ikatu, haka mala'iku su ma sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wa ulil ilmi, ma'abuta ilimi, su ma sun shaida akan cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. ƙa'iman bilkisti, shi Allah subhanahu wa ta'ala yana tsaye da adalci, la ilaha illahu, babu abin bautawa bisa cancanta sai shi al'azizu shi ne mabuwayi wanda babu abin da yake gagara shi, babu abin da yake rinjaye shi, alhakimu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai hikima a cikin lamurrukan shi, shi ne mai hikima a cikin tahiyar da lamurrukan baye shi. kenan su ne wa'innan ayoyin da malam ya kawo akan wujubu tasdiq la wa rasulihi wajibcin gaskantar da Allah da manzon shi a dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta ko kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya labarta wal ayatu fi hadhihi fi hadha al ma'ana al azim kathiratun tadullu awdah dilala ala anna afrad al furud ala al ibad أن يصدقوا الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنزه عنه من صفات النقص وأنه أعلم بذلك من خلقه وشهادته على ذلك أكبر شهادة وخبره عن نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق وذلك يوجب للعبد ألا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به وأن ينزل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك والآيات في في هذا المعنى كما آيوي نتكن القرآن kaman hujja akan gaskantar da Allah wajibi ne da manzon Allah wajibi ne kasiratun suna da yawan gaske yace ya kawo wannan guda takwas ne kade a babu na misali ko na takaitawa ta dullu wannan ayoyin duka suna nuni au da huddilala mafi bayyana adilla mafi bayyana hujja ala anna afradul furud mafi girman farilla abin da yahi zama farilla akan bawa shine tauhidi ba duk abin da mutum zai idan bai da tauhidi banza ne idan baka da tauhidi kaga ai babu sallah babu azumi dan saboda tauhidi shine ɗayantar da Allah to kai sallah baka ɗayantar da Allah a cikin ta ba to kaga kenan sallar ka bata cika ba to shine tauhidi shine mafi girman farilla akan bayu an yusaddiqu Allah su gaskantar da Allah fi kulli ma akhbara akan dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya bada labari game da kanshi annabsihi min sifatil kamal na daga siffofi na kamala Allah ya ce yana da wannan siffai yana da wannan siffai to ka gaskantar wa ma tanazzaha anhu min sifatin naqas ka gaskantar da siffofi wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ma kanshi na kowace siffa ya kore ma kanshi siffa na nakasa wa annahu a'lam bi zalika min halqihi kuma ka tabbatar akan cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani game da bayin shi fiye da bayin shi wa shahadatuhu ala zalika akbar shahada kuma ka sani shaidar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce mafi girman shaida wa habaruhu kuma hallu labari na Allah subhanahu wa ta'ala an nafsihi game da karan kanshi an jami'i ma yukhbiru bihi akan dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta da shi, a'ala darajati sidik shi ne mafi ƙololuwar darajar gaskiya. Al'ur'an shi ne mafi ƙololuwar darajar gaskiya, wa zalika yujabu lil abdi don haka an wajabta ma bawa, Allah ya fi kalbihi adna raibi, an wajabta ma bawa musulmi kadda ya saki ya sa mafi ƙarancin kokonto a cikin zuciyar shi game da Al'ur'ani. kadda ka sa mafi karancin shakka fi ayi habarin yukhbiru Allah bihi a dukkan labarin da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka shi kawai kai sami'ina wa ata'ana kadda kai kokonto kace mun ji kuma hallu mun bi tunda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji kuma hallu mun yi imani wayansu daga cikin musulmai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin an yi Isra'i da Miraji da shi sai suka zo wajen Abubakar ka ji abinda abokin kai fada wai an zo mai da wani ta wata taguwa wani abin hawa burak wai ya hauta wai aka kai shi Baitul Maqdis kuma wai daga nan wai aka kai shi har sama ta farko sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai yace wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yace suka ce ya faɗa haka yace wallahi ashhadu annahu rasulullah na shaida lalle ma'aikin Allah ne to haka ake so musulmi ya kasance idan an ce Allah ya ce annabi ya ce kada ka saki ka sa wani kokonto a cikin zuciyarka kawai ka ce sami'ina wa ata'ana wannan abun yana karfafa imanin mutum yana ƙara ma mutum cika imani kada mutum ya sa kokonto wa an yunazzila zalika min qalbihi manzilatal aqida ar-rasiha kuma ya sabkar da wannan a cikin zuciyar shi, sabkarwa wadda take ta aƙida mai ƙarhi, ka sanya wannan aƙida ce mai ƙarhi an rasiha, aƙidar da ta fi kowace ƙarhi aƙida ingantacciya, allati la yumkinuha an yu'ariduha mu'arid, aƙida wanda babu wani mai jayayya da zai iya jayayya da ita. Tun mai tauhidi ba wani mai jayayya da zai iya jayayya da shi. Wala ya tariha shak kuma hallo shakki shakka ko kokonto ba ya shiga ba a cikinta. Wannan shi ne ake so mutum ya yi imani ya sanya wannan abun a cikin zuciyar shi, kuma hallo ya ƙudurce. Wa an yi alama ilman yaƙiniyan أنه لا يمكن أن يرد شيء يناقض حبر الله وحبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن كل ما أراد ذلك ونفاه من أي علم كان فإنه باطل في نفسه وباطل في حكمه وأنه محال أن يرد علم صحيح يناقض ما أخبر الله به وتدل أكبر دلالة أن من بنى عقيدته على مجرد حبر الله وحبر رسوله فقد بناها على أساس متين وأن يعلم علما يقينيا haka wajibi ne ga musulmi ya sani sani na yaƙini musulmi lalle ya sani ma sani na yaƙini akan cewa fa la yumkin an yadda da shay'un yunaqid habar Allah bai yiwa a samu wani abu ha ya warware abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta ba gaskiya bane ba ka ce ka samu wani abu wanda ya warware alkur'ani ba gaskiya bane ba babu tanakuji wa habar rasulahu kuma hallo ka samu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ne kai kuma ka ce kaza ne ko wani yazo ya ce kaza ne misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zumuwa tana warkaswa kai ka zo ka ce bata warkaswa ƙarya kake misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ci dabino guda bakwai ajuwa sihiri a wannan yinin ba ya kama shi ba kai ka zo ka ce a haka za sai a ce kai ne kake kariya annabi sallallahu alaihi wasallam abin da wadi sadiqul masduq ne babu wani abin da zai warware maganar Allah babu wani abin da zai warware maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna kullama arada zalika ka sani ha dukkan abin da ya yi mu'arada, dukkan abin da ya saba ma Alƙur'ani, dukkan abin da ya saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wani fahu, ko kuma dukkan abin da ya kore Alƙur'ani ko ya kore sunna annabi sallallahu Alaihi wasallam, min ayi ilimin kana, daga kowane ilimi, kowane ilimi, min ayi ilimin kana, daga kowane ilimi ne, fa innahu batilun fi nafsihi to shi wannan ilimin da kake gani wai ya kore alkur'ani ko kake gani ya kore sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka sani wannan ilimin ƙarya ne a kai shi ilimin ne wannan yayi ƙarya ba alkur'ani ba ba hadisi ba babu wani ilimi da zaka huddo ka ce wai yayi mu'arada da alkur'ani babu wani ilimi da zaka huddo ka ce ya saba ma hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh dai ba ilimin bane ba wa batilun fi hukmihi kuma hallo hukuncin wannan ilimin ma batacce ne wa annahu mahalun an yarida ilmun sahi yunaqidu ma ahbara Allah bi ka sani ho kai bai yiwa a samu ilimi ingantacce da zai kore alqur'ani sai dai inda wan ba ingantaccen bane ba bai yiwa ha a samu ilimi ingantacce da zai kore sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji ba ka gani ko likitoci yanzu na turawa likitoci na yahudawa ba abu kaɗan ba experience kaɗan ake yanzu ya ta musuluntar da su kaga doktor in nan da ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin hadisi na na kuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan kuda ya hada cikin makayin ɗayanku abin shan ɗayanku ya dirmaya shi a ciki domin a fikafikin guda akwai cuta a fikafikin guda akwai waraka ya gano akan cewa fa a fika-fiki na kuda akwai wani microbe wanda ho yayi yayi ya goge wannan microbin ya kasa sai wani musulmi ya ce mi ɗauko kudan duka gama fika-fikin guda biyu wanda ka ɗauko microbin da wanda baka ɗauko ba sai ka gama soje guda ɗaya kawai yana gogawa microbin duka ya bace sai ce to wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan experience dalilin ta ya musulunta kaga wani ya musulunta dalilin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama akan cewa yawan cuta fa daga ciki ne kwashe-kwashe, kwashe-kwashe, kamar yadda mai nuniya yake cewa la ta shubat na ka bit ta'ami ta sammunan ba ji so mai ahalil ilmi gairi simani. Wannan ya yi imani da wannan. To dukkan abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma to akwai science ta kirki a tare ba a ka samu wata science ba ta ture wannan abu. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji cewa idan kare ya yi lallagi a makayin ɗayan ku ya wanke so bakwai a wata ruwa aka ce na harkon da kasa a wata ruwa aka ce na ƙarshen da kasa almuhim a cikin wankewa a ga asa wanda kasa kasa kaga babu science din da za ta ture wannan sai dai ka ƙaru ka ƙara yin imani to haka ne alkur'ani babu wata science in dai science in ta kirki ce da za ta zo ta ture alkur'ani babu wata science in dai science in ta kirki ne da za ta zo ta ture sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai dai in siyas in ingantatta ce idan ilimin na gaskiya ne sai kaga ya ƙara tabbatar abin da yake cikin alkur'ani ya ƙara tabbatar abin da yake cikin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ake so musulmi wannan ya kudurce a cikin zuciyar shi domin wannan kudurcewa ita ce cikar tauhidi ka gaskantar da Allah subhanahu wa ta'ala ka gaskantar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma hallo ka kaddamar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da abin da manzon Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan dukkan komi kenan babban hujja alqur'ani sannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tadullu akbar dilala lokaci yayi daga ne ya kamata mu tsaya abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya bamu ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da aiki amsashe Allah subhanahu wataala ya bamu kyakkyawa a duniya bamu kyakkyawa a lahira ya kare mu daga azabar wuta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته